أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك هدوى أنا مسلاة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يومنا مريتين لتنين شاكرة قوة رمضان شكرة تدبو دا دا داري هدو دا أربعين دا هدو قوم قوة أبريل شكرة تدبو دا عشرين دا أو زامو سوما دا أمسا tambayoyin da suka dan taru kaɗan sannan mu shiga sabuwar sura wadda ita ce suratul mumtahana go wanda ya ce ah to adda magiya da roƙo don girman Allah a karanta min tambaya ta da shi ya fara na gode assalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin malam wallahi ina cikin matsala babba yau kimanin shekara takwas da yin aure na amma fa ba auren soyayya ba wannan namiji ne ko mace abin da muka sani mafi yawa mata su ake ma aure ba suna so ba ko namiji yana tilasta shi a masa auren ki kamar da alama namiji ne rashin son shi ya kawo ni na kasawa mata ta adalci ta wasu bangarori da dama kaga namiji ne ke yanzu malam ta kai ni ko shawarta na daina gani da baki daya ina so in sake ta amma kun muna da yara uku da ita kuma wallahi malam in har muka ci gaba da zama da ita to tabbas sai gudan mu ya fada cikin bala'in zina wanda ya zubilla malam wallahi ba na son ta ita kuma Allah ya jarrabe ta da suna sosai wannan fa ita ce jarrabawa ونتي علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق عنها ذلك الرجل دنيا ba wanda nake so sai ita ita kuma wani akan tana tsananin mutuwar so shi ko take so ba ita ba rayuwar kenan to fa malam ina da matsalar inda matsalar take yaran mu a ananuko ne ne sona da tsananin yaranmu da tsananin sona da take yi duk ba za su ɓace ni ba a gaban Allah akan haƙoƙinta malam ne mafita ga irin wannan tambaya gaskiya shawarta mutum ya zuwa tattauna da shi ko akwai ƙarin tambayoyin da ya kamata a mashi in ya ba da ansa su ta ciki sai a samu mashi mafita muradi dai shine Allah bai yadda a zauna babu so ba game da aure soyayya ita ce jigo waje alabainakum mawaddatan wa rahma yanzu shi rahamar ta rage tausayinta yake yi da ‘ya'yanta, amma babu so, to in akwai so babu tausayi ko akwai tausayi babu so, aure baya tafiya. Yadda Allah ya tana da aure haka ya tana da suke, don haka a yi duk yadda za a dawo da soyayyar na intanet. In ba ta yi ba, to duk yadda ya so ya yi rahama da tausayi gare ta ba zai mata adalci. Amma dai ba za mu yanke wasu hukunci abin da zai ba, sai ya zo ya same mu mun ƙara bincika shi yanayin zamantakewa. wasu mun kun ba shi wasu shawarwari a aikace da zai je ya fara yin su in ya so idan ba su yi aiki ba sannan mu ba da shawarar rabo su yi ta maslaha wanda ya ce assalamu alaikum ya ibada Allah ya karba mana in mutum ya samu zama na ƙarshe a sallah in ya cika wallahi ban gane in ya cika da a sake samun jin oh to ina yana so ya ce ne mutum ya zo sallah sai ya tarar da ana raka a ƙarshe zama na ƙarshe da ya bi wannan sallar da ya wani sabon jami'i wani ya fi kun ban ci tambaya hausa ba su fito ba amma dai na gane wani fasa to idan mutum ya zo ya samu wani juz'i na sallar liman ya samu jami'i sai dai malamai sai sabani wani juz'i ne akwai masu sai ya samu raka ɗaya ko sai ya samu sajjaddai duka biyu to amma mafi inganci shine duk wani yanki na sallar liman da ka samu ka samu salalar jalla sai ka dora zaka in ya samu tahiya ta ƙarshe to ya ci gaba ya bi liman ya fi ya tsaya jira a sau na biyu saboda na biyun in ba bisa lalura ba ma ba a so akwai hujjoji na shari'a da ke hana ma a yi jam'i biyu ga masallaci guda amma inda uzuri da lalura an yadda a yi to amma wanda ya riga ya samu jam'i ya samu wani yanki na sallah to kuma fifici ya bi liman wallahu a'lam yace na samu wata jarrabawa amma kullum in na tuna sai na rika jin kamar Allah bai kyauta min ba inna lillahi ina da laifi akan haka kai ma ka san kana da laifi domin ba jinga kai da Allah bai yi ka ko kai bawa ne tsurar bawa wanda yake don ganin damarsa ba tare da ka roƙe shi ba tare da kuma wani ya roƙe shi ba to kaga har ka ji kana da wani haƙƙi a kansa na in yayi maka kaza bai kyauta ba to ina ga akwai wauta a ciki akwai jahilci a ciki halittar ka kawai da yayi ya baka numfashi da za ka karar da rayuwarka kana sujuda kana godiyar Allah baka gama godewa to kai da ni'imomin sama baka gama gode masu ba kana tunanin har kana da wani haƙƙi na in Allah ya maka kaza bai kyauta ba wannan shi ɗaya na so yi wasa da hankalinka ya kamata ka dawo matsayinka kasancewa kai bawa ne ga Allah mai yadda ya dama da kai tare da haka Allah mai jinƙai ne a gare ka bismillahir rahmanir rahim mai jinƙai ne mai tausayi gare ka saboda idan yayi maka wani abu wanda bai maka dadi ba to labudda akwai dalilin da yasa ya maka shi Allah bai son ka wahala haka dai babu dalili Allah bai so ya taka takura haka dai babu dalili to wani lokaci dalilin zaka iya sanin sanan gaba wani lokaci ba ma za ka sani je wata ta min tambaya ita ma makamancin wannan annabi mata ta yi istighfari wai ta dade tana roƙon Allah kamar bai ji bai gani wal yazu bi nace a wa wannan magana wai kamar bai jin ka bai ganin ka nace ta yi istighfari kafin mu ci gaba da magana saboda ba karamin hatsari bane har kai a matsayinka na bawa wanda ba kowan kowa ba in yanzu ya murkushe kai jefa ka jahannama ba wanda ya ce masa kala ba ma mai kowa tuna ka har abada abadi to wanda a haka kuma kai mallakin sa ne property din sa kake baka da wani haƙƙi ga halittarka baka yi komai ma Allah don ya halicce ka to kaga har ka dawo kana irin wannan tunani akwai hatsari wannan wato wasu wasu shedan shedan ne yake wasa da zuciyar mutum zaka na farko dai kai istighfari da irin wannan tunani na biyu ka ajiye kanka matsayinka na wanda Allah ya ka don ganin damarsa kuma yadda ya so haka zai da kai la yusalu amma yaf'alu aw misalu sannan ka kyautata masa zato duk inda kaga ka shiga wani hali da baka ji daɗi ba ka ɗauka akwai muradin da Allah ya sai maka ka wataƙila ya raba ka da wani hali da ya fi wannan hatsari ne wataƙila yana gwada ka ne don ka cancanci wani matsayi babba wanda baka ma tsammani wataƙila lada za ka samu wataƙila wata ɗaukaka za ka samu Allah kaɗai ya sani wadda ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya lifiya ya sa amma dai Allah abin da ya a zuciyarsa ban da ya rubuta malar aure ne aka yi bayan wata hudu sai laulayi ya kama amarya a sha amma na laulayi ko da wata biyu aiko da aka je asibiti sai likita ya tabbatar da ciki ne wata biyar tau aure wata hudu ciki wata biyar makasan likitoci na kuskure ba ni din nan na san matar da ta ƙara sama da kwana 60 ga EDD din. Ka gane kure a kai. Sama da kwana 60 abinda ta haifa yanzu na san ya kai jami'a tsohon labari ne. Ba nan sakuta kai shi. Ban iya tuna bin ta haifa namiji ne ko mace, amma dai na san mijinta ya mutu ya bar ta da ciki. Mun sa an yi scanning sai aka ba mu EDD din amma sama da kwana 60 ta ƙara kan EDD din. To kaga ashe likita na kure. amma dai bari mu je mu ci gaba da mu ji gaba da abin da ka faɗi a tambayar ka yace da aka dawo gida sai surute suka tashi sai amarya ta ce cikin namijinta ne to ta san lokacin sa kenan shi ma yace nashi ne Allah gafarta malam bi matsayin auren da kuma abin da ke cikin Allah ƙara malam lafiya da ilimi to gaskiya wannan tambayar tana da ma'ana kwarai da gaske da su gane ta tabbata ciki kafin daura aure yake haka ne ko ba saboda likita ya ambaci lokacinsa kafin daura sannan da ita da shi duk sun yarda kafin daura aure ne amma kuma sun ikirari cewa nasa ne to matsalar ta zo da sauki zan muku fatawa da abin da shi ne ingantacce mafi rinjaye ba dole ne shi malamai suka fi sani wannan matsala mun tattauna ta a cikin amja american muslim jurist assembly wanda ya kunshi manya-manyan malamai na duniya na wanda lokaci wasu sun mutu yanzu irin muhammadu wahaba a zuhaili ya rasu arzawi ya rasu ko su da dama so rasu amma manya-manyan malamai ne na duniya ina da ɗan bashi a wannan ƙungiya to kuma na halarci zaman da aka tattauna wannan ƙabiya aka gabatar da takardu sittin da wani abu na malamai kuma ƙarshe aka cimma matsaya cewa idan an ɗaura aure da ciki auren ya inganta na farko auren ya inganta saba da muka sani malikiya na farko auren ya inganta na biyu wannan cikin ana iya halastar da shi idan mai shi ya tabbatar da shi kuma shi ne mai auren wannan matsala ta taso ne saboda wannan kwamiti na faɗa muku yana tattauna matsalolin musulmin amerika sai ɗan saudiya misali ya tashi ta saudiya ya ta amerika wurin aiki sai samu baturiya su rika dajiro shekara bakwai takwas sai aikin sai kare ko ɗalibta misali ko da zai dawo tana da 'ya'ya biyu ko uku da shi kuma babu aure sai ya ɗauki kuɗi ya bata ya koma shi saudiya ta kuma sai ta ɗauka ta niƙa ma coci to kun ji dalilin asalin wannan fatawar da har malamai sai bincike mai zurfi a kanta suka ce na farko dai ana son lokacin da za a ɗaura aure da mace a tabbatar da bata da ciki don haka aka ce idan tana zina ta yi bara'a ita kanta bara'an nan babu ta ga nassi na shari'a amma ta samu asali ne daga auren bayi yau aka gama yaƙi da mushirikai an tattaro mata guda saba'in ko guda ɗari da ashirin sai aka rarrabe ma bayan Allah muminai daga yau ta ga mallakarka ko ba haka ba to jiya aka kamo ta shekaran jiya ma mijinta ya kwanta da ita mushriki yanzu ta zan mallakinka sai manzo Allah ya ce kada a taka su kada a yi amfani da su a matsayin bayi har sai sun yi jini sun yi tsarki don me don a tabbata ba ta da ciki kaga ashe ana mallakar ta ba tare da an tantance tana da ciki ko ba ta da shi to inda za ta tabbata tana da ciki me za a yi sai a ce tana nan matsayinta na kuyangarka amma karka sadu da ita har sai ta haihu don Allah ya hana a haɗa ruwan wani da wani ga mutum guda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqiyanna zar'a ghairi mu'mini bai ɗaukar cikin wani ya rinka shayar da shi ruwa zai zama ruwa biyu ba a yi da wannan ba amma in ta yi shi an san uban shi ko kai kuma daga nan ta zama yantatta barrantatta sai kamar to daga nan sai malamai suka ce to in aka aure mace tana zina ba ba inda shari'a ta magana ba wani nasi akan wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce to tunda bauyar da ka mallaka kana bari ta tsarki haka mace in ka aure ta ita ma a tabbatar da ta yi tsarki to anan kun ga sai malika suka ce ta fara tsarkin sana daura aure amma shi da za a bashi baiwa shi aka sai ta yi tsarki sannan a bashi kenan babu laifi a daura auren amma ba zai da ita ba sai ya tabbatar da bata da ciki to idan aka daura aure kuma ta tabbata akwai ciki sai mace har yanzu auren yana nan a bari ta haihu idan ta haihu in ba a san mai shi ba yaro shege ne idan ma an san mai shi tun da babu aure kuma dai har yaushe yake amma idan wanda ya daura mata aure shi ke da cikin to nan ne malamai suka tattauna aka fitar da cewa ya halatta yayi wato ilhaqin wannan yaro ko istilhaqi ya mai da shi cikin iyalansa tun da zaman shi kawo shi duniya to wanne ne Allah ya hana tabanni ka gamu da dan wani da rana tsaka ka bai da shi danka سلتعدوه لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين مواليكم dan da an san uban shi ko kuma ba a san uban shi ba ka dauka kamar da shi naka Allah ya hana amma dan da naka ne ta hanya mara kyau to yanzu kuma ka tuba har an yi aure to ya halatta kamar da shi naka na yi muku fatawa da abin da shi ne mafi rinjaye amma kuna so maganganun malamai da tafsilat da dalilai to ku shiga wannan website na amja american muslim jurist assembly sai ku gaji da karatu za ku gansu da yawa ina zaton ko 2003 ne ko 2004 aka yi wannan seminar ɗin a alƙahira don haka wannan mai tambaya an yi aure da wata hudu ciki wata biyar miji ya ce nashi ne ita mata ce nashi ne sai a bari ta haifu yanzu ba ya saduwa da ita domin ruwansa na yanzu bayan ɗaura aure na halal wancan na asali na haram ne ba zai sadu da ita ba sai ta haifu za su ci gaba da zama aurensu aurensu ya yi amma ɗa in ya so sai istil haƙin kuma idan ya hakan ya samar da maslaha saboda kai ka kawo shi duniya in baka ɗauke shi a matsayin ɗa ba za ka tozarta shi zai wulaƙanta wataƙila ma ya zamo ajalinka domin ni ina da shaidar wani yaro wanda aka haifa ba da hanyar aure ba ya san wanda ya haife shi kuma an kawo min shi yana shirin nemo kidnapper su kama baban shi kaga da ya jawo shi iyalan shi haka za ta faru ba za ta faru ba wanda yake so cikakken bayani sai ya duba littattafan fiqhu domin wannan ina fatawa ne da abinda na yadda shine ingantacce amma matsala ce mai sabani da hujjoji da dalilai daban-daban alaikum assalam in ka bai da shi ɗanka zai lade ai shine istilhaq shi ne muka ce yana da bambanci da tabanni yana da bambanci da tabanni tabanni shine ka ɗauko ɗan da ba a san uban shi ko kuma ɗan da an san uban shi ba kai ba amma wannan ɗanka ne ka san biologically kai ka haife shi amma ta hanya maras kyau ya halatta ka mai da shi halastaccen ɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi mai albarka amin dan Allah malam me hukuncin wanda yake yin waya jariyar da aka yi masa baiko engage a cikin watan azumi a su engagement to me yasa bai auren ba kafin azumi ba a wuce wurin fira iri-iri ce idan fira ta kasance babu kadaituwa babu tsiraici babu babu shashanci akwai limit din da take halarta babu laifi bayan an yi engagement ka rika gaisawa da ita babu laifi kai waya da ita babu laifi ka je gidansu ku zauna babu kadaici ku yi fira amma dai a takaita domin firar rikin nan suna jawo matsaloli da ya kun sani wani malami ya ba mu labarin wanda suna cikin fira aka ga dan busuru da ya sheko da gudu ya kuka da wandon abokin fira an cire an jefa bisa kansa ciko sai zabura ya cikin gida ana samun matsaloli to da haka inda ya waya ce ko fira ce tsabtatacciya wadda babu keɓanta babu tsiraici babu alfasha to akwai limit ɗin da take halalta ko a cikin azumi ne ko ba a cikin azumi ma dai kamar yadda ce musamman waliyan mata su yi hankali ba da wannan ƙofar ya sha haifar da ɓanna mai yawa tare da haka ya kamata su ne ingeji ba ɗaura aure ba ne da haka bai halarta ko ya tsanta ka taɓa ko ta ce yanke min ƙumba ba ya halarta ko kai ka ce ta yanke maka ba ya halarta to kaga fira ta magana baki shedan ko ita zai amfani da ita sai a je zuwa ga waccan muguwar fira assalamu alaikum Allah ya taimaki malam ya karba ma ayyukan kai ya fi maka kurakuran kai amin ya rabbal alamin malam da Allah dukiyar wakafi ana fitar mata da zakka yiwa ita ma zakka ce ana fidda zakkar zakka dukiyar wakafi sadaka ce ta Allah ce zaka ba a fidda abin a cikin ta shi yasa kace gwamnati ba ta fidda zakka ma'ana dukiyar gwamnati ba a bata zakka saboda naman ta al'umma ce ita kanta matsayin zakka take zaka ba a fidda mata zakka sai ce malam don Allah ka ƙara ma wasiyarka lokaci wadda ka yi in Allah ya karɓi ranka don akwai masoyanka da za su zo daga wurare masu nisa. A, kai ina ruwanka kuma. Ina ce ina mutu kowa ya tsaya inda yake ba sai kowa ya taho ba. Me na damuwa in nesa kake yi min addu'a da ko ba kan addu'a sai ka tausa fito waye sama ina zan mutu babu wanda ya sani ko mu dai Allah ya mana karshe mai kyau amma ni dai wasiya ta ita ce don Allah kar a yi min zaman makoki kuma kar na nesa su taso su tausi addu'a daga can ya isa ya wadatar idan su don kashin kan suka yi ba ni na sa su assalamu alaikum Allah ya gafarta malam Allah ya kara nisan kwana da tsabar tsarkakakkiyar bauta amin menene hukuncin azumin wanda bai kwanta barci ba har sai da ya ji cewa an samu garin watan ramadan wannan tana ta farko azumin kwana daga menene daga bakin mai alfarma sarkin musulmi amma sai ya manta bai kwanta da niyya ba sai da ya zo wurin yin sahur sannan ya niyya ta shi ya hukunci azumin to da farko dai duk wanda ya ji sanarwa an ga wata in dai mai azumi ne ya riga ya niyya sai wanda da ba ya da niyya azumi misali mata ce kake kaga ba lalle kana da niyya azumi ko kuma mace ce a cikin rashin tsarki take kaga ba lalle tana da niyya azumi amma duk wanda ka azumi kuma ya ji wata ya tsayi wannan jin sanarwa shi an niyyar na ɗaya kenan na biyu niyya tana kulluwa ne ya dama lokacin sahur sai ce wai bai niyya ba sai da zo lokacin sahur ɗaya ba lokacin sahur ake so niyya ta kullu muradi dai kada alfijir ya keto ba kada sai azumi idan haka ta faru azumin ka inda na farila ne babu shi malam menene hukuncin ajiye alqur'ani saman kafet ɗin masallaci alqur'ani na cikin sha'irullah girmama su ake darajanta su ake to girmamawa na nufin sai an ɗaga shi sama ko tana nufin kar a aje shi bisa wuri mai najasa ko mai kazanta ko tana nufin kar a yi wasa da shi ya danganta ga yadda ka fassara ni dai a fahimta ta idan ka fitin masallaci yana da tsarki don ka ji alƙur'ani kana karatu babu laifi akwai masu tsanantawa kan wannan a makka kwarai da gaske lokacin muna har da alƙur'ani sauka biyu nake yi ta muraja'a kullum cikin watan azumi to kaga a ce sauka biyu amma kana rike da Qur'ani sama baka ya aje shi abu ne bai wahala da na aje kuma yanzu ne zai taso Mustafa Aliminu muna kusa muna tare da shi wata rana yanzu wani yawan da wannan sai ce duk wanda yanzu magana in ce me ina da fatawa ni mai wata tambaya da za ta kore shi sai in kore shi zaka da mutum zai ce aha daman kai malami ne yana da fatawa ina to da ya ji fata sai ya gudu sai su kyale su wasu tsananta su wani ma da gudu zai taso wai kai kai banna ka aje alfurai sai cafke shi daga shi sama to kaga mutumin da ko da awa biyu zai yana karatu kace bai miki kafa sai yawa kuma ba a miki kafa a fuskanci alƙibla yana ce wanda suke tsanantawa sosai musamman a Madina duk ka miki kafa wani da zai buge ma kawai wai ya za ka fuskanci alƙibla ne to duk wani abuwa ne na ladabi ma'ana ya danganta ga da ka fassara su ba wani nassi da ya zo na shari'a cewa karka aje Qur'ani fasa ko da wuri mai tsarki ne dole ka daga shi ba wani nasi da zuciya karka bin kafafunka ga alƙibla kawai dai malamai na yana cikin ladabi ka tankwaye kawawu ka gyaggyara to in na gaji fa ga azumi ne duka duka baccin awa uku nake sauran awannin nan gaba ɗaya na tare masallaci na karatun qur'ani awa 21 in ka ce lokutan sallah da tsarki ina da awa 20 ka ce ban ban miki gaba ko kuma ba ji qur'ani kasa gaba ɗaya kuma rubuce da shi so abubuwa ne da kullum malamai masu ce ka yi gwargwado yadda kake ganin ka girmama alƙur'ani ka yi ladabi a gare shi zaka in akwai wurin ɗorawa irin wannan ta sunan shi marasi bi ko mana shi kun shi ko in akwai irin wannan kaga shi ke na huta sai ka ɗora alƙur'ani a kai in babu shi ba lalle ne ba a ji ƙur'ani ƙasa ba muradi dai kada a wulaƙanta alƙur'ani ina zaton ba a cewa wanda ya ajiye alkur'ani bisa kafin ɗin masallaci mai tsarki a ce wai da niyyar wulakanci alkur'ani Allahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya ji kan mahaifa a nan tambaya ta a nan shine ita ce mala yana halatta mutum ya sha energy drink sannan ya sallar dare don ya sallar dare cikin karkashi da farko dai shan energy drink halal ne halal ne amma yawaita shi na da illa kuma illa mai yawa domin na farko sanadarin zaki kaɗai ke yadda aka narka a cikinsa yana cutar da jiki na biyu wannan sanadarin mai sa tambihi mai sa kwakwalwarka ta zama a faɗake mai kawar da kasala shi kuma in yawa yana da illa domin ba kafin ne kawai akwai wani sanadari mai suke kiransa abu kulebo ai don daɗin baki ba shi ba akwai wani nakotin nakotin wanda akwai cikin taba sigari to ana sa shi to sai ka yi hattara ka sha a lokacin da ta kama amma in ka ce kullum sai ka sha to da bai cuta maka shi ko duk abin da ke cuta maka shari'a ba ta baka izini Allahu a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala ramma mutashi daga farko suratul mumtahina ko mumtahana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة wannan sura na daga cikin surorin Madina ta sauka bayan sulhu Hudaybiya wato haɗe da wato ta sauka ba fatu fatu makka a fatu makka sulhu Hudaybiya yana da nisa akwai magana ta zo wadda take da alaka da sulhu Hudaybiya a ciki amma ta sauka ne hakika ne sulhu Hudaybiya ɗin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita da mutanen maka cewa ba zai umra ba zai koma sannan aka sa wasu sharuɗa ciki har da dakatar da yaƙi da kuma sharaɗin cewa idan musulmi ya yi ya zo maka a ƙyale shi amma idan ɗan makka yan musulunta ya koma madina a dawo da shi to duk manzo Allah sai su karɓi wannan wanda zahiri ana ganin kan musulmi su ɗauka maka sulatanci amma a ciki abin da ya dami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa a dakatar da yaƙi domin shi muradin sake in aka dakatar da yaƙi mutane za su ta shiga musulunci shi kuma muradin sake to sai kasance bayan an gama sulhu sai wasu mata suka ta to sai Allah ya saukar da wannan sura wadda a cikinta yake hana a mai da mata saboda illa da ke ciki amma kuma sai ce a musu imtihani ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuna kuma musu imtihani sai a kira ta suratul mumtahana sura wadda aka gwada aka yi mata jarrabawa ba anan farkon ta kuma Allah tabaraka wataala ya soma da maganan wala'a da bara'a wadda ta zo bayan kisar Hatib ibn Abi Balta Hatib musulmi ne daga cikin ashabu Badr amma ya baro iyalinsa matansa da ƴaƴansa dukiyarsa maka yau hijira ya ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk makka ba ya da dangi shi ba ne a cikin garin Makka. Sau da yana jin tsoro abin da zai faru ga iyalinsa da dukiyarsa. Don haka sai ɗauki takarda ya rubuta wani abu ya aika musu mushrikai don ya ɗan gwada musu akwai abota, akwai soyayya kun gane? Kamar ya faɗa musu wani nau'i na sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma shi manufarsa ya za a iya kare iyalansa a can. To amma da yake takarda tana da hatsari. Kuma tona wannan sirri yana da illa gwamnatoci ba su sakaci da asiransu shi yasa in aka kama ɗan leƙen asiri kashe shi ake da ɗan leƙi asiri da ɗan juyin mulki duk duniya za ka iska hukuncin su mai tsanani ne ba na wasa ba ne ana ɗaukarsa cin amana ƙasa juyin mulki cin amana ƙasa ne to da asiri isar da asirin gwamnati shi ma cin amana ƙasa ne to wannan abin da hatsari cin amana ne amma ya yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya faɗa wa manzonsa sai manzo da sassa ya kira Ali da Abi Talib da wasu ya ce ku raka shi ku tafi wuri kaza za ku tarar da wata tsohuwa akwai takarda gurin ta ku amsa ta suka tafi kuwa suka tarar da ita inda manzo Allah ya ce a Juhfa suka ce mata ina takarda da ke tare ke ta ce babu takarda ka ce wanda ya faɗa mana baya ƙarya za ka ko ki ciro takarda ko ki cire tufafi ki kuma tsirara mu tabbata babu takarda ta hannu ga zan ko wannan ba ƙarfi abu ne ba ga walala ya ɗan ba ta jira mai goma ladar kai takarda dama matafi ya ce za ta tafi makka amma sai ba ta tukwicin tafiya da takardar jira mai goma to da ta ga babu sarki sai Allah sai ta warware kitsonta ashe cikin kitso ka dubi mata da kaidi a cikin kitso wato ko tsirara za mai da ita ba za ka takarda ba amma jin ta za mai da ita to ko sun mai da ita tsirarar ba su kyale ta sai dai su dawo da ita rumun zala don tun da manzala ce akwai takarda na liyafai sai dai kuwa zan taune ta ta yi ta haɗe don haka ne a jiwon manzala sai bayani ƙarshe ta fitar takarda aka zo da ita manzo Allah ya karanta sai kira haka kafin a kira hatib an karanta kada majalisa sai dina umar ya fusata gana ce umar ya ce wanzala ka bari in je in da sare kan munafiki bai kamata ya iso wurin nan amma wanzu Allah bai hukunci irin haka da zafin zuciya ko sai ya aika a kira hatib ya ce ma hatib me yasa kai haka sai ce wallahi manzon Allah ban yi wannan don kin addini ba ban kuma yi wannan don kafirci bayan musulunci ba na wannan ne zan kare kaina kai kuma na san Allah ka kare ka shi wuce sake nan ko na tona asiri dai Allah ka kare annabi ni kuma dukiya ta san mai kare mini manzo Allah ce sadaqa hafu hafu yayi gaskiya abin da faɗa gaskiya ne iya kar gaskiyar sa ne wato dai wanda zai cuci addini da wauta da tunanin taimako addini zai ko gari ko shi addini yake so ya taimaka amma matakin da zai ɗauka cuta ma addini zai da irin wannan ana yi masa uzuri don a yi gyara amma iya ta wurin Allah Allah ya sa hukunci to haƙib kam lokacin da Umar yace zai sa ka san zara sai yace ba yana cikin badar ba yace yana cikin ce to ka sani ko Allah ya leƙo mutanen badar duk ya gafarta musu ya kamata wanda ya je badar a ce zai yi wani abu wanda za a masa hukunci kaga ashe a cikin musulmi duk wanda aka ce ya je yakin badar to ya kai kulga sojojin musulunci shi ne field marshal وشين الله تعالى فارنا سورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هكذا هو يا كون نسكي إيماني كذا كوليك مكيانا كما مكيانكو سوزن أولياء ما جبنتا كاغنان جبنتا daga cikin nau'in jibinta shine ka faɗa ma mutum sirrinka daga cikin nau'in jibinta shine ka keɓe da mutum ka bashi abinda ka bashi wani consideration ko wata kula wadda baka ba saura sai ce tulquna ilaihim bil mawadda kuna nika musu soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al haqq kun san sun kafirce mu abin da yazo muku na gaskiya wannan kadai ya kamata ya zaba ya saba ku su gaskiyar nan da kuka yarda da ita sakon nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko karba su sun kafirce masa shin wannan kadai bai isa ya saba ku su ba Allah ya ce kuma banda wannan yukhrijunar rasula wa iyyaku su ne suke koro annabi da ku yanzu mutumin da ya kori annabin Allah da gare su har ya isa za abokin sirrinka har yana da matsayin da zaka gwada masa soyayya da kauna wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum Allah ya ce kuma an tu'minu billahi rabbikum ba abin da yasa suka koro ku daga makka sai don ku imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtiga mardati to wanda in kuntum ina ne muta'alliq din sa la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan in dai kun fito ne daga makka jihadan fi sabili kuna neman kokari wajen tabbatar da addini na ابتغاء مرضاتي كنا نيمان يرداتا دو haka kuka baro makka to la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki masoyana makiyana kuma makiyanku su zama soyayya Allah yake tusiruna ilayhim bil mawadda kuna boye musu so hadda rubuta musu wasiku wa ana a'lamu bima akhfaytum wa a'lam ni ko na san abinda kun ka boye da kun ka bayyana zaka in kun boye ku rubuta takarda kun ba mace ni ko na faɗa manzo na yayi ka anto da anto da takarda ku zo na bi mun sha'awa matan nan ba ta iya karanta takardar nan za ko ta tai maka tace an bani sako ba ta abin da sai ya zama ta yi saurin ta gumbi jiya mun ba ku labarin shekaran jiya ko saurin ta gumbi amma ba lokacin bayan ɗauke wuta ne ta gumbi sarki ya kira ta ce zai aike ta gari kaza ya ce don haka gobe ki zo in ba ki saƙo zuwa ga mai gari ta ce to ma da laran kai da da yin sallah suwa ce ta san magarin kawai ta je wurin mai gari sarki ya ce zai aiko ni to ina saƙo ta ce wale to ban ta ni amso ba ya ga saurin da bai amfani ko so ita wannan mata ko ta tafi makka tace hatibu ya bani takarda to me yake cikin da basani ba kaga an dakile wannan yunkurin na isar da labari Allah ya ce wa man yaf'alu minkum faqad dalla sawa'a sabil duk wanda ya aikata wanda cikin ku to hakika ya bace daga godabin shari'a in ya tsafu ku إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون in yastafukum in suka sami sa'akku yakunu lakum a'da sun samu dama za su ga dike su gari kai yanzu kana madina hankalinka kwance ka dauki takarda wasika ka aika musu ka nuna so da kauna inda za su samu sa'a kwado a daji kashe kalar yanzu kamar informant mai kawo labarin mai daukar labarin mutane kai ma yan ta'adda in sun samu sa'a sai shi ma kanshi ba sai akwai ma informant din da aka yi kidnapping bayan ya kan ba da labari an zo kusa kaɗa hadda shi Allah ya ce to kenan kiyayyar su bayyanan na ce gare ku yakunu lakum ada za su zama su bayyana na kiyasi wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayen su gare ku don su kashe wa alsinatu za su saki bakin su su zage ku su ga muku mummunar magana bi su'i su faɗa muku mummunar magana wa waddu law takfuru su qoli ma abin da suke so ina ma za ku koma kafirai to mutumin da bai fata kana musulmi ka nuna masa shi sau da kauna to in kun ce a'a saboda dukiyoyinku da yayanku ne to ga amsar wannan magana lan tafaku
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum zumunku da ƴaƴanku masu amfanin ku yawmal qiyamati ranar alqiyama yafsilu bainakum Allah zai raba tsakanin to yaushe wanda bai amfanin ka ran alqiyama zaka bata addini ka saboda shi to shi sa Allah ta'ala ke cewa innama amwalukum wa auladukum fitna fitina ne duke da kake tattariya kake tattariya ka mutu ka bar ma wasu wayanda kake kokarin lalle sai ka bar musu arziki ko sai sun ji daɗi sai sun yi karatu ƙasashen waje sai sun ni'imtu sai sun hau manyan motoci sai sun shiga manyan gidaje yau kana mutuwa fasadi za su yi da dukiyarka addu'a ma sai ta gagara su maka to don me irin su zaka zubar da addinin ka saboda su wallahu bima ta'maluna basir Allah mai duba ne ga duk abin da kuke yi yana ganin ku ba abin da ya koyo gare shi na'am
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم قد كانت لكم أسوة حسنة ya kamata a ce kuna da abin koyo abin kwaikwayo uswatun hasana kyakkyawan koyi fi Ibrahim wallazina ma ga annabin Allah Ibrahim da wanda ke tare shi daman dai addinin namu Allah ya kira shi millata abikum Ibrahim addinin annabi Ibrahim Allah ya ce to ya kamata zan kuna kwaikwayon annabi Ibrahim da mutanensa dangane da tauhidi da bara إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دونه lokacin da suka gaya mutanen su cewa mu fa mun barranta da gare ku da duk abin da kuke bauta ma ba Allah sannan suka fito karara suka ce kafarna bikum mun kafirce muku ba mu ba ku mun barranta da gare ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kiyayya ta zahiri da ta baɗini sun shiga tsakanin mu abadan kuma har abada inda kuna kafirci hatta tu'minu billahi wahda har sai kun komo kun imani da Allah shi kadai to nan ka za a daina adawa a koma soyayya saboda tauhidi ya hada ga wannan ayoyi suna nuna mana cewa addinin Allah tun zamanin Ibrahim da gabaninsa da bayan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da har zuwa ƙarshen duniya addinin Allah shi ke hada ka da mutum ya zama dan uwanka da zaran tauhidi ya hada ku to kun raba ku yan wani yaren ku guda ba yarin ku guda ba ku yan uwa ne launin ku guda ba launin ku guda ba garin ku guda ba garin ku guda ba fatin ku na siyasa guda ba fatin ku na siyasa guda ba unguwar ku guda kasuwancin ku iri daya duk abin da ya raba ku in dai la ilaha illallah ta hada ku to ku yan uwa ne to wanda la ilaha illallah ta raba ku fa duk tarin ka da shi ba ta hada ku ba yasa za mu ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam nan gaba har da mahaifinsa ma sai da baransa wanda ya kawo shi duniya tabaraka ta'ala yace me illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna inda ba za ku yi koyi ba shine a wuri guda shine ce wanda annabi ibrahim yayi la astaghfiranna laka ya ce in babansa da yake shirka zan neman maka gafara Allah ba neman mushriki gafara sai dai a nemi Allah ya shiryar da shi yana وما وما أملكه ولا أم... لا استغفرن لك وما أملكه وما أملكه وما أمل... ما إن أبابنا ولينا وما أملكه لك من الله من شيء ni ban iya mallaka maka komai ga wurin Allah to kaga ina abin da muke faɗa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa sauran annabawa sun faɗa cewa fa kowa faɗi aqida sake fishe shi musulunci sake fishe shi ba wanda zai kafirci sannan annabi ce ce ranar alƙaba ba haka ko mi kusancin ka da shi wa ma amliku laka min Allah min shi zan roƙa maka gafar Allah amma bai iya maka komai in ya so ya gafarta maka ya so ya gafarta kun ga a wata ayar Allah ta'ala ya ambaci wannan ce illa bin nan wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu annahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi تبرأ منه قالت إن إبراهيم الأواه الحليم إبراهيم الأولين من بابا قال أستغفر أن لك ذاك يروح مثلا أما لو كنت تبينت شيوا أنه عدو لله بي مسلمتا تبرأ منه سيبرا أنت لك to da ka mutum duk wanda kake da shi idan tauhidi ya raba ku shi kenan koran to shine anan Allah yake cewa illa qaula ibrahim li abihi azar kamar yadda yazo a suratu al-maida ko a'raf an'am إذ قال لأبي آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين tabarak wa ta'ala yace magana guda ce ba mu koyi da ita ce istighfarin da Ibrahim ya baba masa wannan kar mu koyi da shi saboda shi ma bisa uzuri yayi kuma da tabbayyana ba zai musulunta ba sai rabu da shi wurin ya bace ne rabbana alayka tawakkalna yawa rabbana alayka tawakkalna عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكل suka ci gaba da cewa rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara wa ilayka anabna zuwa gare ka muka koma wa ilayka almasiru zuwa gare ka makoma take zaka mu ba mu tafiya tare da wannan kiyar ka ya ubangiji rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina ya la kar ka sanya mu mu zamo fitina ko abin yin fitina ga wanda suka kafa kada ka ba su ikon da suka fitine mu fitinatan lahu kar mu zamo fitina gare su su rika azabta mu su rika gwale mu su rika hana mu yin addini Allah kar ka ba su wannan واغفر لنا ربنا يا أبنجي مكدافر تعمل علينا مكانة ربي إنك أنت العزيز الحكيم الله كيني ميتككر جاي kuma mai cikakkiyar gwaninta don haka don rinjayenka da gwanintarka ya Allah ka taimake mu akan kafirai ka ba mu nasara a kansu sannan sai Allah ya sake maimaita wannan bayani kuma yace laqad kana lakum fihim uswatun hasana ka karanta ta laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة حقيقة أشكين إبراهيم ودبوتا ننسى أشكين لابارن سوء أقول أبن كوي غريب أما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر باقوة كي إيا ونن بسيقة ون ديكي كونر ألا غران الله يرى cewa ka barranta daga mushriki yana dan uwanka ka barranta daga mushriki yana amininka ka barranta daga mushriki yana mahaifinka ka barranta daga mushriki yana abokin karatunka ko abokin hulɗarka ta kasuwanci wannan ba kowa ke iyawa ba sai wanda yarju Allah wal yawmal akhir Allah har gaban sa da alkiyama amma duk wanda dan duniya ne to bai zai iya wannan shi yasa a cikin aqidun musulunci babu wanda yan boko aqida ba su so kamar wannan wala da bara'a to ya za a ce dubba ‘yan adam muke ba, ai akwai duk we are human, brotherhood in humanity, to hell with humanity. Duk wanda bai yadda da manzon Allah ba, to to hell with him. Babu, babu wani sauran ƙauna da soyayya tare da shi. Allah ta baraka ta'ala ya ce, "Wa man yatawalla fa inna Allahu al-ghaniyyul hamid." duk wanda ya bada baya ya karɓar wannan aƙida ta wato da'a ga Allah da bin manzon Allah da son masoyan Allah da makin makin Allah fa inna Allahu al-ghani Allah wadatacce ne mai cikakken wadata zai da bukatar bayansa kuma al-hamidu godadde ne ai godiya ne shi hamidu ne a zatinsa hamidu ne a sunayensa hamidu ne a sifofinsa da ayyukansa zaka abin godiya ne a kowane yanayi wannan sai ya sa mumine suka ɗauki caji har sai suka fara ɗaukan matakin da ake ganin kamar ba wanda zai koma musulunta adawar ta riga ta zama dindin dindini babu tunanin gyara sai Allah ya ci gaba da bayani to ba haka ake nufi ba na'am عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina hadaytum minhum mawadda yana yiwa nan gaba Allah ya sanya soyayya tsakaninku da waɗanda kuke kyama kuke adawa da su yanzu dai tunda sun ki musulunta to a bayyana adawa amma nan gaba in Allah ya so sai ya dawo da soyayya ta hanyar me ya shigo da su addinin musulunci wallahu qadir Allah mai cikakken iko ne wallahu ghafurur rahim kuma idan suka musulunta Allah mai gafara ne mai jin kai zai dawo da su ‘yan uwanku kuma ya yafe musu abin da suka aikata. Don haka ba ana nufin ku yankewa da su ta babu hulɗa ba, a ku yankewa da su ta babu soyayya, babu jiɗinta babu ɗaukar sirrin musulunci ana ba su, babu taimako akan kafircin su. Don haka sai Allah ya ƙara sharhi kan wannan magana. Ita la yanhakumullah لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما yanhakumullah إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ألا بي حنن كيهم قلتا دو عند بسياكيكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم بسكوروكم دا تشنجر جنكم با أن تبروهم شوى وي الهيري غريس kenan ba dukkan hulɗa aka yanke kuma ba da kowa aka yanke hulɗa kafiran da suke nan suna yakar addini suna faɗa da shi suna bayyana musu adawa to irin waɗannan kuma ku bayyana musu adawa ku baranta da aka su amma waɗanda ba su bayyana adawa da addini ba su koro ku da gidajen ku ba to an taba ruhun an yadda ku yi musu alheri wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin hakika Allah na son masu adalci akwai lokacin da wannan matar matar sayidina abubakar wadda ya rabu da ita bayan Allah ya raba auren musulmi da kafirai a hudaybiya utaila wadda ita ce mahaifiyar abdullahi matar sayidina umar ce utaila ba ita uwa abdullahi dan umar ƙwarai kuwa a'a ita abdullahi ɗan abubakar haka ne ummu ruman ita amma yake aisha to ummu ruman da wannan ai ko da wannan ayatu ta musulunta ko tela bata musulunta ba sai sai na abubakar ya sake za mu zo ga wannan magana za mu kawo bayanin ibnu kasir akai dan ba ita kadai aka saki ba a lokacin akwai wasu matan da dama to a wannan lokaci sai kutaila ta zo ziyara madina yanzu ta gana na Aisha ta ce tana son ta ga ‘yar uwarta Asma'u Asma'u sai ta ce ba za ta saukar gidanta ba ta ce kuma ba za ta yi magana da ita ba sai manzo Allah ya ido Aisha ta zo ta isku manzo Allah ta ce kutaila ta zo mahaifiyar Asma'u yaya ta kuma Asma'u ta ce ba ta saukar da ita ba ta magana da sai ke kai ido to sai Allah ya saukar da wannan ya ce to tunda aka ce ku barranta ba fa haka ake nufi ba na nufin ba magana ba ba da abinci ba saukar da bako mahaifiyar ma ba a ba shi ke ne ta kawo to sai da aka caza su sosai sannan aka fara rage musu kaifi akwai lokacin da an fi so a ɗau caji ɗin to sai a rage kaifin kuma a lura da su ba kakko wuce gona da riba haka ke Allah ya ce to la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa kila ya bata dau makamiti ya kadi iyaka da musulunci abba ta yi ba ta koma wata gefe wala mai kurjukun min diyarku bai ta korku da gidajenku an tabaru ma tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu anil ladina qataluukum fid din wadanda Allah ya hane ku da ku hulda da su su da wanda suka yaƙe ku cikin addini wa zaharu ala ikhrajikum ko wa kharajukum min diyarikum suka koro ku daga cikin gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka rika bayyanar da korakku da suke yi an tawallahu su waɗannan wa za a ruwa ala ikhrasukum suka taimaki wasu akan korakku wato banda su sun kore ku kuma suka ci gaba da taimakon makiyan ku akan sai Allah ce an tawallahu wayannan ba a yadda ku nuna musu kauna ko so ko taimako kuma yace wallahum kuma yace wallahu kuma yace wallahum fa ulaika humuz zalimun wanda bai jibince su waɗannan su ne azzalumai don haka jibinta anan tana nufin taimako tana nufin soyayya tana nufin sirrantawa da sauransu to shine ba yadda ku yi da su ga inda ibnu kasir yake maganan waɗannan da yace anna عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الهديبية جاءه نسوة مؤمنات تونن آية ذا مكرن تاتي تشنقب كما دقنني ذكاو إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد وقال الزهري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها معاوية أم كلثوم إلى آخره wanda duka sai gobe za mu karanta shi idan mun shiga cikin tafsirin wannan aya ta imtihanin mata wadda ta sauka a yaƙin hudaybiya bidan mu karanta daidai alaikum salam eh bisa ƙurani ka taka ka biyo subhanallah eh to wannan malam Umar yana so a yi muku wani tambayi da nace ba laifi bane ka aji Qur'ani bisa kafet din masallaci saboda tana da sarki ina da jin ka aje ka karanta ba ka aje ka tafiyar ka ba yayi tambayi cewa ko da yake shigowa wani ya karanta Qur'ani ya bashi nan kadai rage ya taka shi ba zan wulakanta Qur'ani wannan bai halarta zaka ba shi muke nufi abinda muke nufi ka dauko Qur'anin ka aza bisa kafet ka karanta ba ka aza ka tafiyar ka wani zai taka kuma in ce ni to Allah ya bada muwafaka da makaranta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi dan mai kuskure ko tutubi har sai Allah ya mana afara gafara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk